الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لهدي شاء أكو شعبان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya muwafaka da ɗaya ga watan biyu shekara dubu biyu ashirin da shida miladiya to ci gaba da karatu na zaure da ake gabatarwa a kowane sati za mu fara da wannan littafi mai albarka mai suna misbahun rawi wallafar babban malami sheikhu abdullahi gwandu rahimahullah da zai zamo darasi na talatin da bakwai darasi na talatin da bakwai mun kwana a baiti na ɗari hudu da sittin da hudu yau za mu tashi farkon baiti na ɗari hudu da sittin da biyar aƙadul majalisi lil imla'i to a shehu abdullahi yake cewa yundabu aqdu majalisil imla'i liman lahu ahlun bizistimla'i من بعد حمد وصلاة قائلة للشيخ من ذكرت أو مسائلة يندب للممل بأن يجمع في إملائه شيوخه لكي يفي مقدما أرجحهم وخائرا عن كل واحد حديثا قصرا بترك ما لا تفهم الأقول وضبط مشكل بما يقول ويختم الإملاء بالنوادر وأحسن الأشعار للتهاتر بعد صلاة العصر يوم الجمعة يملي فقط كي لا يمل سمعه sheku abdullahi ya fara da bayani a darussan da suka gabata game da salo na rubuta hadisi to har ya shigo da bayani akan ladubban mai karantar da hadisin da kuma ɗalibin da ke ɗaukar ilimin hadisin aka faɗi sifofin da suka yi tarayya sannan aka yi bayani akan sifofin shi malami to sai shigo da bayani da abin da ke da alaƙa da shi malamin da kuma ɗalibin shi ne al'imla'u can da malaman hadisi sukan ware wani lokaci ba ko yaushe ba domin su yi shifta ga ɗalibai na wasu hadisai da suka karanta a gun malamansu sukan ware wani lokaci a sai su yi wannan suna faɗa ɗaliban na rubutawa to wannan ana kiransa da al'imla amma ba koyaushe suke yinsa ba shi kama wani lokaci ne za a ware daga cikin lokutan karantar da hadisin sai a ce to rana kaza akwai kulla majalisi na imla'i da za a yi za a yi sardan hadisai so wanda ke son shi ma ya ruwaici waɗannan hadisan to ya iya halarta to shi ne za a faɗi yadda ake kulla majalisin da kuma ladubban da ake bukata ya ce yundabu ana son aƙadu majalisar imla'i a ƙulla majalisin da za a dinga shiftan hadisai da abin da ke da alaƙa da su amma fa liman lahu ahalu ga wanda ya cancance ya hakan yauwa wannan malamin da yake da ahaliya yake da cancantar yin wannan imla'i to shine zai kila zai iya cewa duk sati to rana kaza ta imla'i ce sauran ragowar ranaku su kuma na karatu ne ko kuma ya ce duk bayan sati biyu rana kaza za a dinga imla'i duk wanda yake son riwaitan hadisai to zai iya zuwa ina faɗa yana rubutawa ina faɗa yana rubutawa shi ma daga nan in ya tashi ruwaita to kai tsaye zai zai rakalta ne daga shi malamin da ya masa wannan imla'i ɗin a babban amfanin shi wannan majalisi ko kulla wannan majalisi da shi al'imla wato yana taimakawa wajen tantance abin da malam ya faɗa akan samu ta haƙiƙi so tari ma an zo za a yi shi so tari za ka ga su ɗalibai suna gyara wasu kurakurai to wannan yana taimakawa to amma shi ne ce liman lahu ahalun ga wanda yake da ahaliya shine wanda yake yana da ido game da hadisi a kuma gwargwado ya san larabci ba zai iya canza lafazin hadisin da shi ma ya karanta daga malamansa ba bizistimla'i kuma ya hada tare da mai jiyar da wannan imla'in tunda a wancan lokaci ba kayan sauti so kuma irin wannan majalisin zaka ga akan cika sosai da zaran ɗalibai suka ji cewa ai malam wani rana kaza za a yi majalisi na imla'i to sai kaga kowa ya zo eh saboda kamar wata rana ce ta rabon ganima ta ilimi da kakan iya zuwa ka samu hadisai kamar ɗari misali to shi yasa kowa yakan so a ce ya zo don aka zo sai kaga an cika zaure an cika makaranta har ma a waje to wannan sai ya bayu sautin malami ba zai iya jiyar da kowa da kowa ba kuma ba a son wani ya ji abin ba daidai ba to sai nemi wani da zai dinga isarwa a madadinsa daga cikin ɗaliban wanda yake da sauti yawwa da abin da ya faɗa shi kuma sai ya faɗa su kuma ruguwar almajirai sai suna ɗauka daga gare shi to kamar sun ɗauka daga malamin ne tunda shi ƙa'idarsa abin da malamin ya faɗa shi zai faɗa ba zai ƙara ba ba zai rage ba ba zai canza ba to shi ne bizistibila'i ɗin tare da neman wanda zai isar da sautinsa a wurin imla'i ɗin min ba da hamdin to amma shi mai isarwa ɗin nan kamin ya fara to shi ma ya godiya ga Allah eh kamin ya ji yadda mutane to ya yi hamdala wa salatin ya yi salati ga manzon Allah eh kaga shi ma sai ya buɗe kenan ba kawai ɗaya a ya fara jiyar da hadisan ba a ya gabatar da godiya ga Allah da salati bayan ya yi haka ƙa'ilan yana mai cewa le shaikhi ga malamin man zakarta to waye za ka fara mana da shi a karmukumullah wane malami za mu fara da shi wane za ka ambata muna wane rawi za ka ambata muna sai ce da shi a fulanin wane wane auma ko kuma wane hadisin za ka fara muna da shi ma ishara ce zuwa ga shi ɗalibin ko almustamli ɗin sai ya fara da tambayoyin nan guda biyu man zakarta ishara ne zuwa ga rijalul hadis shi kuma ma ishara ne zuwa ga matanin hadisin sa'ilin yana mai tambayan malamin to an so ya haka yundabu an so lilmumli ga shi wanda zai yi shiftan malamin kenan bi an ya jima'a ya tara fi imla'i cikin shiftarsa shiyukahu gaba ɗayan malamansa an so a yayin imla'i to ya tattaro malamansa da ya ji daga gare su kada ya taƙaita ga mutum ɗaya kada ya taƙaita ga malami ɗaya misali kowane malami da ya karɓa daga gare shi kuma amintacce ne to in son samu ne ya kawo hadisinsa kila misali ya ji daga malamai talatin kuma a mabambantan hadisai to a nan an so kowane malamin ya ambace shi tare da hadisin da ya ji daga gare shi likai ya fi saboda ya cika a wannan abin da ake bukata na zuwa da malaman nasa gaba ɗaya muƙaddiman kuma an so ya kasance mai gabatarwa a rujahahum wanda ya fi rinjaye a wurinsa wanda ya fi su rinjaye ya fi su zama siƙa to an so ya fara da shi sannan mai bi masa sannan mai bi masa sannan mai bi masa har ƙarshe in kuma akwai wanda yake akwai ulul isnad a ciki to shi ma dai an so ya fara da shi wa kha'iran kuma ya zamo mai zaɓi shi malamin an kulle wahidin hadisan ya zaɓi hadisan hadisi an kulle wahidin daga kowanne daga cikin malaman nan ƙasura wanda ya taƙaita da shi malamin ma'ana yan hadisi goma ya ji ga malamin to sai ya zaɓi hadisan da suka fi ƙarfi to sai ya gabatar da su a wurin wannan shifta ɗin bitarki ko malamin nan ya bar mala ta fahamul uƙulu wasu nuskan suna sa mala ya fahamu amma taɗin shi ne daidai bitarki malamin ya bar mala ta fahamul uƙulu ambatar abin da hankalin 'yan makaranta ba sa iya ganewa don malami na karantarwa ya san matsala kaza ta fi ƙarfin ƙwaƙwalen almajiransa to an so ya barta eh sai ya bari sai sun nuna ba ba gaba yawwa kar ya gaya musu kaga sai ƙwaƙwalwar ta su ta rikici eh don akwai karatun da ya an kai maka shi to ƙwaƙwalwar ka za ta buga saboda ba na ajin ka ba ne yau wato shi yasa malami ba komai zai faɗa ba kawai yana auna fahimtar ɗaliban nasa sai yana gaya musu daidai abin da za su iya ɗauka kaga haddisun nasa kenan ku ba mutane labari bi ƙadari uƙulihim aya bi ma ya arifuna haddisun nasa bi ma ya arifuna atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu maganar sayyidina ali fi sahihul bukhari yake cewa ku dinga zantar da mutane da abin da suke iya ganewa to kuna son a karyata Allah ne ko manzonsa ku faɗi wani hukunci daga Allah wanda hukuncin ya fi ƙwaƙwalwarsa girma sai ya karyata kaga ya karyata Allah ko ku faɗa wani abu daga manzan Allah shi wanda kuke gaya ma wannan abin ya fi kwakwalwa ta yi girma don da duk sanda an ka gaya ma abin da ya fi kwakwalwa ka girma to kwakwalwa ka ba za ta iya ɗauka ba ƙaryatawa za ka yi kana ƙaryatawa kuma maganar Allah ce ko manzo Allah kaga an samu matsala to shi yasa sayyidina Ali ya ce to haddisu nasa bima ya arifuna in za ku wa mutane karatu za ku karantar da su hadisi za ku yi musu wa'azi za ku yi musu lacca muhadara to ku gaya musu abin da kwakwalensu suke iya ganewa kar a shiga tafasilu wanda ko an yi eh to kwakwalwa ba ta ɗauka ba ina zancen fa'ida tun da kwakwalen daki-daki ne Eh, amma in ka haɗu da wanda shi kwakwalwarsa duniya ce kaga shi ke faɗi duk abin da ka ga dama ko waɗanda Allah ya yi wa wannan baiwar Eh, komai kwakwalwarsu ɗauka take yi wa dabti mushkilin haka don kuma malamin ya dinga dabɗin duk wani abu da yake zai kawo rikici in wata kalma ce tana ɗan da rikici wajen faɗa to ya yi ta ya faɗi yadda ake furta ta ce to nan wasalin nan kaza ake masa nan kaza ake masa nan kaza ake masa saboda kada su ɗaliban su fahimci kalmar da wata ma'ana ta daban su fahimci kalmar da wani abun daban shi ne bima ya kulu da abin da yake faɗa waya khtimul imla'a ya cika majalisin imla'in nan nashi na shifta bin nawadiri da labarai masu ƙayatarwa su ne an nawadir yauwa idan aka gama karatu an gane to ba laifi yanzu malami sai ya shiga labarai amma ba a ba da labari cikin karatu na fatar an gane Eh, to wasu ba ma wai malaman ba za gana cikin karatu ma ɗaliban ma suke ba da labari sai ɓata ma malami lokaci wai shi yana ba da labarin abin da ya faru ko a ungosu ko a garinsu an tsaye da karatu fa ana ya don rashin tarbiyya ne eh sai a bari in an ƙara karatu an rufe littafi to wannan sai a shiga hikayat eh kai faɗi naka labari kai faɗi naka wannan baya faɗi nashi eh to a baya akwai ilimin kenan wasu suna yi ne saboda babu karatu eh to shine sai an dan shiga irin waɗannan labaruka ɗin shugaban ƙasa kaza minista kaza ɗan majalisa kaza a Kano an yi kaza shikenan wannan duk ba karatu ba ba a haɗe shi da karatu shi kaga shi yasa shi malami aka ce to ya jira in ya gama ba da ilimi don ba a haɗa ilimi da labari gaba kana haɗa wato najasa ne da abu mai tsarki ya lokacin da kake cewa Allah ya ce manzo Allah ya ce kuma kana ba da labarin wai Kano an yi kaza haba da Allah ai ba mutuntawa ai ba daidai ba ne ma labarin kake so shiga alkur'ani akwai kisoshi ai shiga hadisai akwai hadisai da suka ba da labarin kisoshi kuma tabbatattu sai ka kawo su in ka gama ba a hana ka ka ba da na waƙi abin da ke aukuwa ba amma kar ka yi indimajin su a cikin ilimi saboda jahili zai ɗauka wannan abin ma karatu ne ba ba haka ba shi za ga wasu hakwaikwayonsu ake yi a wuri saboda masu kwaikwayonsu suna zaton abin da suke faɗa lokacin karatu ne to shi yasa su ma in sun zo wurin karatu ko wa'azi su ma sai kaga sun are wannan ɗabi'a ɗin saboda me hujja su malam wani da yana wa'azi ya faɗa wannan duk kurakurai ne wa ahsanil ash'ari kuma ya ɗan ja mafi kyan waƙoƙi ya samu wasu abayat mafi kyau kila akwai gargaɗi cikinsu akwai tsoratarwa akwai zuhudu akwai wa'azantarwa da nishaɗantarwa sai ya ja e ba baitoci waɗanda suke ɗauke da batsa da sauransu ba waɗanda za su amfani za su amfani ɗaliban latta haturi amma fa kada ya dinga faɗan shaci faɗi ya dinga kirkiro labarin da shi tsakaninsa da Allah ya san abin nan bai faru ba amma sai ka ji ya ce ai kame in zo darasin nan ai an kira ni a waya ai an ce kaza ai wance ta kira ni ai wani ya kira ni kuma duk ƙarya ne mafi yawa ƙarya yake yi so tari wasu su in sun gama ka kira su za su ce maka wallahi kawai dai sun faɗa ne don a cika taro wallahi malam aiwa ne ya turo min text ya bani labari kaza abokin shi makwabcin shi kaza da kaza dan uwansa kuma duk ƙarya ne dama fulan ne tun kamin ya zo wa'azin ya shirya babu abin faɗa to babu ilimin dole sai an shigo da waɗannan abubuwa saboda a ɗanci lokaci awa guda ɗin da aka bashi ta yi mai yawa bai da hadisai da hikimomi da balagar da zai iya cika wannan awa ɗin ya zai iya ƙirƙiro labarin to kaga da ya ce ai daga gombe wata ta kira shi ta ce mai kaza ta ce mai kaza shikenan jahilai hankalinsu za su zai dawo gare shi time na nan na tahiya yana nan yana bada labari yana yana bada labari kuma ya ce kare wannan latta hatun wancan hikaya ta ma da aka ce ka faɗa sai fa abin da ka san cewa haka yake ba wai ƙarya ba ba shi ya ci faɗi ba ko abin da ɗaya ka gani a social media ba ka da labarin ingancinsa sai ka zo ka ce ai na gani a social media ya an ce kaza a ba daidai ba ne in so kake gaba da labari to ka yi ta tabbu'i eh dama ka'ida ne na yada labari ko na kaltarsa to dole sai ka yi attatabbu shin me ingancin kaza da ya faru kamin ka yi lakin kamin ka yi kwamin kamin ka yi sharing kamin ka faɗa shine ka'ida in har ya zan ba ka iya wannan ta tabbayin to karka ce komai karka yi lakin karka yi shiyarin karka yi kowane irin ta aliki so duk wani abu da za ka yi wanda ka nuna to kamar ka gasganta abin ne in kuma karya ne kai ma ka shiga cikin layin makaryata ba da salatul asiri kuma ana son ya kulla imla'in nan bayan sallar la'asar yau mal juma'a ranar juma'a in son samu ne haka aka ga wasu daga cikin malamai suna yi yumli fakat kuma yana yin wannan shiftar kawai kaila wato a wannan ranar ba a son a yana yawan yin imla'i saboda karatu ne na sardi zubowa ake ta ta yi da yawa da yawa da yawa to in ya zan kullum ana yi to sai ɗalibai su kosa shi ne ce kai la ya mallu sam'ahu domin kada su 'yan makaranta su gaji da saurarensa to shi yasa aka ce zai iya yi barin shi kamar duk sati bayan sallar la'asar awa ɗaya galibi ma dai bai wuce awa biyu ko a zamanin magabata an gane tun da karatu ne na sardi kamar yadda na faɗa malami na iya faɗan hadisi ɗari sai kullum ake yaya a gayi za a ƙosa mayan da ɗalibu bihi وانفرد الطالب بالتعظيم لشيخه في طلب التعليم به ينال بركة الألوم لا بالذكاء وكثرة الخصوم مؤتكدا وطالبا رضاه يحذر سخطه بما يراه متبع لا يمنع الحياء من أخذه العلم وكبرياء ممن يكون دونه في النسب والسن أو في غيره فاجتنبه ولا يطول عليه يضجر إذ هو للطباء قد يغير لا يضع الوقت في الاستكثار بل فليرائيان عن يعني الثمار يرأى الصحيحين بجد فالذي لدى أبي داود ثم الترمذي فالنسئي ثم كبير البيهقي فما به الحاجات مست ينتقي يلي الموطأ وفي المساند وعلل مصنفات أحمد ثم ينفرد الطالب به من الآداب كنا sai ladubba da ɗalibi da ya kaɗaita da su ba su shahi malami ba kai ɗalibi da kake neman ilimi to kai ake bukata da abin da za a ambata banda waɗancan da kai tarayya da malam to yanzu ga wasu sai ka ƙara lodawa kaga akwai aiki kenan wan farada ɗalibu ɗalibi ya taƙaita bitta azimi da cewa dole ne ya zamo mai girmamawa li shaikhihi ga malaminsa fi talabi ta'alimi a cikin neman malamin ya koyar da shi to wajibi ne ɗalibi ya girmama ya zamo yana ganin girman malamin nasa domin bihi da wannan girmamawa ce ya nalu barakatul ulubi zai samu albarkar ilimomin da yake karantawa zaka koda yana karatu in ba girmama malami sai ka ba albarkar karatu babu albarka eh albarkar karatu kuma abu uku ne abu na farko gane karatun na biyu aiki da shi na uku yaɗa shi wannan abubuwa guda uku su albarkar karatu to duk wanda ka so ya same su to shi ne sai ya girmama malaminsa labin zaka ba a samu albarkar ilimi da kaihin kwakwalwa duk kaihin basirarka in ba ka girmama malaminka to akwai matsala don wani zai iya dogaro da cewa to ya Allah ya masa kaihin basira sai ta abin da ya ga dama yana take ladubba da dokoki wa kasaratul husumi ba a samu albarka ilimi da yawan jayayya yawan musu gane ku shi yasa za ka ga duk wanda yake da yawan karatu to yakan nisance yawan jayayya galibin su ma ba sa son yawan magana amma irin masu yawan surutu nan to mafi yawa jahilai ne ba malamai ba ne ba su fahimci karatu ba amma malami wanda yake da albarkar karatu ba za ka same shi a wannan hayaniyan ko surutu ba can sai kaga sai an manta da shi sai ka gan shi ya yi magana can can ba komai yake magana ba mu'taqidan kuma ɗalibin nan ya zamo mai ƙudurta wancan abin da aka faɗa. na girmamawan ba wai ya girmama malami girmamawa ta munafunci ba ya girmama malami a gaban malami amma in ya koma gefe kuma zagin malam yake to wannan da ya bayyana ba ta da amfani saboda ɗabi'a ce ta su abdullahi dan ubayu an gane ya girmama shi zahiran wa batinan wa ɗaliban ridahu kuma ya dinga neman yardan malaminsa ya hazaru suhbahu ya nisanci fushin malam bima ya rahu ga abin da shi yake ganin kamar shi a daidai amma kuma malamin bai gamsu da wannan abin ba to ko da yana ganin shi hakan yake gani to ya kaurace ma wannan abin muttabi'un kuma ya dinga bin abin da malaminsa ya dora shi akai in dai ba sabon Allah bane duk abin da malaminsa ya ɗora shi in dai ba ya saba ma Allah da manzonsa ba to ya bi kawai la yamna'ul haya'u wa kibriya'u ga ya can shine adafi kada kunya da girman kai ya hana shi min akhzihi ilma daga ya je ya riki ilimi ga wanda ya san ya fi shi ilimi kasa akwai masu jin kunya a gansu da littafi ya za su je makaranta wani kuma girman kai saboda yana tunanin mimman ya kunu dunahu fin nasabi to ai wannan da zan yi karatu a wurin sa ai ba dan kowa bane ai na fi shi nasaba na fi shi dangi kaza da kaza ai ba ko ne ma a gari kaza kaza kaza ba zan yi karatu a wurin sa ba kar ya kalli wannan wasun ne ko shekaru kare ce to ai ni abokin ma babansa ne to ya za a yi kuma ina karatu a gunsa eh shi yasa zaka ga makarantun zaure a da su ba su da wannan indai malami ya rasu to ɗansa indai ya yi karatu sai haka duk ɗaliban kuma an dawo an ci gaba da karatu a gusa sun yi karatu ga ubansa kuma su ma sun dawo suna karatu a gusa to su suna da wannan aufi gairihi ko wani dai abu na daban da yake tunanin illa ne kila shi ai yana da kuɗi malamin kuma talaka ne to ya zai dawo yana karatu a wurinsa ko ya fi malamin shahura eh ya fi shi shahara ko shi sarki ne ko yana da wani mukami fajitanibi kai ɗalibi na gaske to ka nisanci waɗannan abubuwa da za su hana ma ka je ka fa'idantu wala yi tsawilu alaihi kuma kada ya tsawaita ma malami in ba shi malami adda ra'ayin a tsawaita ba to ɗalibi ba ya da hurumin da zai tsawaita ma malami ya dujuru tsawaitawar da za ta ƙosar da shi malamin har malamin ya ji ya gaji da ɗalibin kar ya yi haka domin izhuwa domin shi ƙosawa to ƙadi haƙiƙa yu gayyeru yana canza liɓiba'i ga ɗabi'a so tari in mutum ya ƙosa sai ka ga ɗabi'arsa ta canza canzawa ɗabi'a kuma takan sa a ba da ilimi ba daidai ba an gane yawwa sai za abinda ma kake son ya baka ɗin kuma yanzu ba mai kyau yake baka ba to me an gayi la yudhi'il waqata kada ɗalibi ya tozarta lokacinsa ya ɓata lokacinsa filistik sari wajen yawaitar tara malamai unguwa kaza yana da malami kaza unguwa kaza yana da malami kaza unguwa kaza yana da malami kaza ina ba taran gani to lokacin da mutum yake neman ilimi ba a buƙatar wannan shi irin wannan galibin su tari za ka ga masu yin haka ko can zamanin da za ka ga irin in ya kwashe ilimin wannan to sannan ne sai ya koma ga wancan in ya kwashe nashi ya koma ga wancan in ya kwashe nashi ya koma ga wancan an gane ba wai a lokaci ɗaya suke yawai duk yawan malaman da za ka ji an cewa na yana da malami sama ga ɗari baya lokaci ɗaya ne ya tara su ba da safe ya je wajen nan da yamma ya je wajen nan da daddare ya je wajen nan an gane saboda so tari ɗalibi wanda an matakin harko wannan zai rikita kwakwalwarsa ya ji na wancan ya ji na wancan ya ji na wancan saboda bai kai marhalar da zai iya zai dinga tamizi ba tsakanin abin da wancan ya gaya masa shine daidai ko abin da wancan ya gaya masa to shi yasa ya takaita ga iya malami har kafafunsa su kafu yanzu ya samu makamai zan duk wanda zai yi magana yana iya fahimtarsa na fatar an gadi yawwa to haka haka ake bukata ga ɗalibi ba a son yawaitar malamai a lokaci ɗaya eh so tari in ma kaga wannan a tarihin magabata to irin waɗanda su ma sun zamo malaman ne suna da sha'awar su saurari ne su saurari ne galibi kuma suna zuwa nema ba don fa'ida ba lilbarakati ne kasan akwai zuwa makaranta lilistifada don ka samu fa'ida akwai zuwa kuma litsalabil baraka kawai don dai ka samu albarka karatu amma ba wata fa'ida da za ka samu na uku akwai halartar majalisi ko karatu lil musharaka don kai ma a ganka wurin kawai eh don ka cika taro a gane eh to mafi yawa su can waɗanda za ka ji an ce ai suna da yawan malamai ɗin nan irin wannan layin ne amma farko farkon karatunsu to sukan takaitu malami ɗaya biyu da ƙyar ka ga wanda ya wuce haka ma bal ba haka ba abin da ya kamata ga ɗalibi fal yura'i ya kiyaye ya ni asimari ninannun 'ya'yan itace shine ilimi kyakkyawa kawai in ka samu wanda zai baka ilimi nagartacce to tsaya nan kar ka ƙara ba ko ina bari har sai ka samu wannan 'ya'yan itacen sun shigo hannu Allah ya baka ikon cinsu to a layin hadisi ga littattafan da ake buƙatar ɗalibin ilimi ya haddace eh yar as-sahihaini ɗalibi ya haddace sahihul bukhari da muslim wannan wajibi ne duk ɗalibi to a layin hadisi in zai fara hadda zai fara ne da sahihul bukhari da muslim ya haddace su wannan wajibi ne a to ya za a yi ka zabo to malamin hadisi eh babu bukhari a kanka babu muslim bijiddin kuma haddan nan fa da gaske ba ba ya ta wasa ba yawwa ba yau a same ta gobe kuma ta bi iska ba idan duk hadisin da an ka tabo a sahihul bukhari ka san inda yake ka san ma'anarsa kuma kana iya kawo lafazinsa da isnadinsa da komai to bayan ya gama da as-sahihaini fallazi lada abi dawuda to sannan ya dauko sunanu abi dawud shi ma ya haddace shine na uku in ya gama da shi summa tirmidhi sannan ya haddace jami'u tirmidhi shine na hudu na biyar fannasa'i eh sai sunanun nasa'i ya ce fannasa'i saboda waka sai ya haddace sunanun nasa'i shine na biyar na shidda sun makabiril bai haƙi sai a sunanul kubura lil bai haƙi ta ma ya haddace ta kaifama bihil hajatu masat duk abin da bukata ta shafe shi ana da bukata da shi yantaki to ya yi kokari ya kiyaye shi ya haddace shi kawai wannan an dan bada misali ne amma ba wai su kaɗai za ka takaita ba don ga wasu nan yalil muwaɗa'u wanda zai zama na bakwai shine almuwaɗa shi ma ya haddace shi wa fil masanidi to akwai ɓangaren kuma masanid shi ma ya samu wani musnad sai ya haddace akwai musnadu abi ya'ala akwai musnadu imami ahmad to ya ɗauki wanda ya yi masa sauƙi sai ya haddace ciki wa ilalin sannan kuma ya nemi littafin da aka rubuta kan ilalul hadisi akwai al'ilalu liddara al-qutni sai ya neme shi ko ya nemi al'ilalu lil imami ahmad shi ma yana da kitabul ilal wanda za ka ga shi a turmizi a ya abin da ɗinsa a littafinsa musannafatu ahmadi sannan wato su ne littattafan al'imamu ahmad guda biyun nan da ya ambata wa fil masadiri wa ilalin to ko su ya takaita a kansu sun wadatar musnadul imami ahmad da ilalul hadith lil imami ahmad wannan su ne littafan da ake bukatar ɗalibin ilimi ya ba su kulawa a layin hadisi to insha Allah in ya ba su kulawa to zai zama malamin hadisi eh to wani ba sahihul bukhari ba ko umdatul ahkami bai haddace ba to ka gani eh amma kuma ya zo yana hayaniya eh ya zo yana hayaniya da sunan malanta eh mutane suna wasa da ilimi ba a san menene ilimi ba wallahi da sun san hakikanin me ake kira ilimi wani ma ya daina magana ba ya shiga azumi da zai kara magana ba to amma ba san me karatu ba doka wannan hayaniya da saka manyan rawani da manyan rigunoni da yawo gidajen 'yan siyasa bai shi ne malanta ko a hau mimbari a ita surutu da bankaura da tatsuniya to sun ɗauka wannan shine malanta har an waye gari jahilai ma suna kwaikwayon waɗannan abubuwa ni shine ma abin da ya bata min rai jahili na shirme sama membari wai kuma wani na can wai daɗi yake ji har kwaikwayo yake yi eh to ka duba hakan to yanzu ya za a samu gyara kai ka zo ka zo ka zo shirme na birge ka Allah ya kyauta to sai ta sinifin hadisi rubuta hadisi yawwa bayan ɗalibi ya yi karatu to to daga cikin hanyoyin yada shi akwai rubuta karatun kai karatu to daga cikin ita karantarwa wani sashe ne na yada ilimi so da haka in ma kana ganin ba za ka iya karantarwa ba za ka takaita ga rubutu yayi akwai malaman da adda wannan fahimta ba sa karantarwa to da haka rubutu suke yi eh to da ma layin ne wanda ka iya hadawa duka kuma ya hada eh wasu kuma za ka karantarwa suke su kuma ba sa rubutu eh to illa ce ka tara ilimin baka ko daya shine abin suka eh amma in rubutu ka zaba baka bukatar ganin kowa baka ansa fatawa baka komai rubutu ɗaya kake kana sakan musu littafi sai su karanta da kansu akwai malaman da haka su ba su da makaranta eh ba a zuwa karatu wurinsu eh amma za ka ga lokaci baya lokaci kuma suna rubutu in abu ya taso sai ka ga sun rubuta littafi sai sun ba da aka yi kasuwa eh ko fatawa ba sa amsa ya ba za su yi ai sun yi rubutu kan wannan matsala ka je ka karanta mana wasu su kuma ba sa rubutu sai dai su tara ɗalibai su abin da ya zama alkhairi haɗawan sai dai kuma yana da wahala ba kowa ne yake da don kowa ne baiwa ne eh karantarwa baiwa ce eh akwai waɗanda jimirin karantarwan ne ba su da wasu kuma hanyar da za su isar da ilimin a gane Allah bai hore musu ba wasu lahiyar karantarwa ce Allah bai ba su ba akwai wanda shi kuma komai zai iya karantar da kai amma bai iya rubutu in ka ce ya rubuta ba muzakkira to ha akwai eh amma a zuwa buɗe littafi kuma eh to 'yan ƙwarori ne waɗanda suka haɗa irin su al'imamu ahmad al'imamu malik al'imamu shafi'i har zuwa su su al'imamu bukhari to za ka ga ɗaiɗaiku ne waɗanda suka haɗa sun yi rubuce-rubuce kuma sun karantar to wannan shi aka fi da su ga malami na fatar an gani in ya samu in kuma bai samu ba to la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha sai kai abin da kake mi kake iyawa to da yawa wasu sai a dinga za ai ba sa karantarwa kaza kaza kaza alhali suna can cikin dare suna aiki kai baka sani dama aikin ba ɗaya bane ba wai karantarwa ita kaɗai ce aiki ba fa to shine yace wal yu'nabi tasnifi man ta'ahala له بإيضاح وكشف مشكلة من غير إيجاز إلى قلق حصل ولا وضوح لركاكة وصل إما على الأبواب أو مساند أو علل تجمع كل, راوي كل وارد بعض المسانيد على المعاجم وصنفوا أيضا على التراجم وليهذر التصنيف فيها فيما جهل لا يخرجنه مسرئا أن كمل إلا إذا هذبه وحرره وأعمل الفكر به وكرره حوز الكمال خالص لله والمرء ذو جهل وسهو الله وليؤنى to man ta'ahala shi ne fa'ili duk wanda ya san ya cancanta to waliyuna ya kula bitta sinifi da rubutu in ka san ka kai ka yi rubutu to ka yi abin nema ne amma wanda ya san wato bai kai martabar da ya ɗo alƙalami ya ce zai rubuta wani abu ba to shi ya rufa makansa asiri Hey, saboda banda lalata ilimi da zai yi to kuma in ma ana ganin kimarsa to in yace zai yi rubutu sakamakon kusakure da za a samu to kuma mutuncinsa zai zube akwai waɗanda suka faɗa wannan layin da kana ɗan kallon su da ɗan haske-haske eh, kana ɗan jin ra'ihatul ilmi daga wurinsu to amma suna ɗauka alƙalami suka yi rubutu kuma sai ka rena su sai ka rena su to shi yasa malamai suka ce wanda ya san ya cancanta to waliyuna sai ya kula da rubutu bitta sunifi da rubuta littattafai sawa'un a fannin hadisi ne ko a kowane fanni in ka san baka cancanta ba to dama ba dole ba ne sai ka bari waɗanda suka cancanta su yi aika makarantarwa ne eh in ka san ka cancanta ka yi attasadduru littadirisi to sai ka yi attasadduru littadirisi shine kamar da karantarwa aikin yi idan ta zamo ɗabi'a ka ta zamo alama ka kullum abin da kake kenan to kaga wannan ba aikin kowa ba ne ba ana nufin ka ɗan koyi wani abu ka je ka koya ma wani wannan ba a tasadduru ba ne za ka iya in dai abin da za ka gaya masa iya abin da ka fahimta ne kuma aka gaya ba to shi ne manta ahala lahu wanda ya san ya cancanta da rubutu bi idahin to daga cikin dalilan da ke sa a yi rubutu shine akwai fito da abin da yake a ɓoye abu ne ya shige mutane duhu ko ba fahimce shi ba to kai sai ka yi rubutu sai ka fito da shi fili a gane wa kashfin bitanwini mushkilan da kuma yayi kura akan wani abu mai rikitarwa eh to wannan ɗaya ne daga cikin fawa'idu na at-tasnif fa'idodin rubutu amma in za ka je ka yi rubutu ba wani abu da ka zo da shi kawai ka ce wani ya ce wani ya ce kawai ka tattara maganganu babu wani sabon abu da ka zo da shi kamin rubutun naka in an kalli rubutun naka to za a ga babu wani abu da ka zo da shi na fa'ida to rubutunka bai da wani amfani kamar yadda abin da yake faruwa yanzu kenan min gari ijazin kuma rubutun nan naka kada ya zamo ya takaita sosai wanda hasal ya kai ga ila galƙin zuwa rufewar ma'ana e karka takaita bayani ta yadda ma'ana za ta kuble kasa fahimtar mami kake faɗa wala wuduhin kuma kada rubutun nan naka ya zamo ɓaro-ɓaro an gane? don in ya zamo haka to wasala yakan kai ga lirakakatin lalacewar ma'ana shine rakaka mutum ya rubutu ka kasa gane wai gaba zai yi koyan ma saboda rakaka gane yauwa to rubutun nan ga yadda za ka yi shi in alayin hadisi ne in ma alal abuwabi za ka iya yi a bisa babi babi babi babi kamar yadda aka yi na littattafa alkutubu sitta za ka ga babu kaza babu kaza wato al'abuwa sai a kawo hadisai wayanda suka shafi fiƙihu to za ka iya yin wannan salon an gani yawwa shi ne salon su al'imamul bukhari al'imamu muslim al'imamu abu dawud al'imamu tirmidhi da annasa'i to shine salon da suka bi aw masanidi ko ka bi layin masanid musnad musnad musnad musnad eh irin tsarin su al-Imam Ahmad kenan su Abu Ya'ala eh to sai ka bi tsarin su aw ilalin in kuma kafarka ta ta tsayu to sai ka yi rubutu akan ilalu kamar yadda su addara kutuni suka yi da al'imamu ahmad ta jima'u amma fa shi rubutu akan ilal ɗin nan za ka tara kulla waridi duk wani abu da ya tuzgo a wannan hadisi sai ka zo da shi shi ka'idar rubutu a fannin ilal to yana da wahala saboda matsalar ilal shi wannan fanni a layin hadisai ingantattu yake hadisi ne ya inganta babu kura a kansa amma kuma sai wani malami ya zo ya ce maka ai akwai wata illa boyayya ga hadisin ga dalili ga dalili ga dalili to kaga wannan yana buƙatar cewa sai ka tara duk abin da ya zo kan wannan hadisi to sanan ne zai iya baka zai iya baka dama ka gano ina ne illar take kuma ya aka yi ta shigo kuma menene yake daidai ba'adul masanidi amma sashin masanidu alal ma'ajimi wasu sun rubuta su akan huruful mu'jam eh shi kuma kamar salon at-tabarani al-imam at-tabarani shi kuma salon da yabi kenan zaka ga yana da ma'ajim to wasu wannan salon suka bi kai ma zaka iya bi irin salon nasa wasannafu aidan malaman hadisi kuma sun yi rubutu alat tarajumi akan kuma tarjamar ruwatu irin su almizzi irin su azzahabi irin su ibnu hajar to kai ma za ka iya bin sau irin nasu rawi ka za ka ɗauko shi sai ka yi tarjamarsa ka faɗi maganganun malamai a kansa karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne to shi ma wannan wani fanni ne a ilimin hadisi tarjamar ruwatu eh duk da kake jin malam wani an haife shi a kaza ya mutu a kaza duk a wannan layin ne ake ɗauko shi eh wal yahzari tasnifa fi ma jahila amma ɗalibi ya iya kansa yayi hattara da rubutu cikin abin da ya jahilta don matsalar da ka san baka gama fahimtar ta ba to kakka yi rubutu a kanta a to jahilci za ka fada? eh? ba ba haka ba abinda ka sani shi ne za ka bi za ka yi rubutu za ka fito da shi amma in ka san cewa abu kaza ba ko da ka fara fahimta amma baka gama ba to kar ka yi rubutu kansa saboda fa'idar da ake bukata ba za ka iya zuwa da ita ba la yi huri januhu musri'an kuma rubutun nan nasa kada ya fito da shi yana mai gaggawa an kammala wai don kawai ya kammala sai ya watsa sha'awa in ka yi rubutu to karka fito da shi ka ɓoye shi ka yi ta muraja'ansa ka yi ta muraja'ansa ka yi ta muraja'ansa ka yi ta muraja'ansa wannan zai baka dama ka yi ta gyara kurakurai amma ka yi rubutu shekaran jiya kawai ka yada wa duniya ai ga littafi na sai kaga an ce ai wuri kaza ya yi kuskure bai rubuta sunan littafi kaza da kaza da sauransu an gane to babban abin da ke haifar da wannan gaggawa gaggawa fitar da abu eh ko da a zahiri kai baka ga kuskure ba to karka fitar da shi boye shi kakka ba kowa kai ta muraja'a kai ta muraja'a kai ta muraja'a kai ta muraja'a har sai lokacin buta sai yayi mu gaggawa sai kaga can ah yanzu ibnu hajar shekara goma sha wani abu ya ɗauka yana rubuta fathul bari al'imamu shafi'i littafin sana'ar risala bayan ya rubuta shi ya dinga ba wasu daga cikin ɗalibansa suna karanta mai yana saurara sai da an ka biya mai shi so 38 ya an kawo wuri kaza sai ce a wuri kaza da na rubuta kaza ba haka ya kamata ba kaza ya kamata sai a gyara a risala kuma shi ya rubuta ta so 38 eh yana gyare-gyare to amma kai ka rubuta abu ɗaya ka je ka yaɗa wa duniya kuma ba lalle ba ne ma abin ma ka gama saninsa eh to nan hu ana magana wanda ya san abin nan kai malamai suna cikin ƙasa eh Allah da ya rufa mana asiri illa iza hazzabahu sai fa ya tsabtace rubutun nan nasa daga duk wani kuskure wasu sai su ta baka mamaki mutum zai abu sai ce a karba kalla a duba mana to in ka zo komi kankantan tun da ka'ida kuskure ba a barinsa komi kankantarsa in dai ya tabbata kuskure na dole a gyara shi sai ce alaga ta mala hadda dan wannan abu eh hadda dan wannan abu a garba galla shi yana ganin kai eh ce to ce to ƙa'idar ilimi kenan mu abin da muke bi kenan duk abin da ya tabbata kuskure ne to mu ba ba kyale ba eh illa ma kafiya Allah sai dai abin da bamu gan shi ba eh sai sai ah hadda shadda kaza sai an gyara wasali ma in ka dan yi sama sai a ce kai eh to kaida ce ta ilimi ko wasali ka aza ka juye shi ba daidai ba sai an ce ka gyara shi shine ka'ida a to gashi nan shine karatun da ake magana yi wa harrarahu ya rairaye shi sai ya fito gaba ɗaya babu wani kuskure to sannan sai a sake ma al'umma su masu me su je su yi ta karatu halan malaman nan da muke karanta littattafansu inda ba su yi wannan ba da za su karatu da daɗi sai dai kaga ana ta karanta ana kokarin a fito maka da ma'anar amma ba a ce maka na ayi kuskure ko kaza da su ko da an cimma kuskuren to zaka ga boyayyen abu ne ba ma kowa ke iya gano shi ba wa a'mala al-fikra fi bihi kuma ya aiwatar da tunaninsa bihi ga wannan rubutun nan nasa yayi ta tunani yayi ta lalaben ina na ba daidai ba ya fito ya gyara wa karrara kuma ya ta maimaitawa ya sauke littafin ya yi tai ya yi tai ya yi tai ya yi tai to in ya iya abin da yake iya yi sai ya mi sai ya dogara ga Allah sai ya saki littafin amma duk wannan abin ha bai hana fa a ga kuskure ha ka riƙe wannan ƙa'ida duk ƙa'idan nan ka bita to bai hana kuma ka saki littafin ya shigo hannun wani yana duba ya ce to nan an yi ba daidai ba ina ba ta rangani don kaka ji an faɗi wannan sai ka ce ai kayi iya ƙoƙarinka ya za a ce kuma kayi kuskure to shi ne malam zai maka bayanin wannan sai ce hauzul kamali taruwar cika a ce babu na ƙasa cikinta to khalisun lillahi ya keɓanta ga Allah duk abin da ba daga Allah ya fito to za a samun kuskure a ciki to kenan duk yadda ka yi iya ƙoƙarin ka ga cewa ka yi daidai in aka ce ma ka yi kuskure to kada ranka ya ɓaci saboda mi ba ka da kamala gaba daya ba wai duk wata kamala ka tara ta ba to so tari wani in aka ce ya kuskure sai ransa ya ɓaci sai ya fusata ko ba haka suke ba domin walmar'u mutum zu jahalin ma abuci jahilta ne ai ba komai mutum ya sani ba ko ba haka ba to ya za a ce ba za ka yi kuskure ba yanzu akwai wanda shi yake ganin kansa komai ya sani ba na tunanin akwai mai hankalin da zai yi wannan tunanin wai shi zai yi inkarin a ce akwai abin da bai sani ba ban tunanin haka to in ka yarda da wannan to me wani abin damuwa da an ce nan kayi kayi korin la'irabi ko ka saba mata sirifi ko ka saba wa balaga ko ka saba wa imla'i wasu hawin dan adam ma'abuci raukanuwa ne ba na tunanin akwai wanda zai ciya bai taba sahau ba a rayuwarsa ko a harkar addini ko a harkar mu'amalarsa lahi kuma mai yawan shagaltuwa ne to duk dan adam yana da sifofin nan guda uku to tunda ko akwai su akwai yiwuwar kai mai ya kuskure to wannan shi ne allah ya ba mu ikon ɗabbaƙawa su kuma da suka fito mana da waɗannan abubuwa masu amfani allah ya saka musu da alkhairi eh to littafi kusan ya kammala nan shi ne ƙarshen littafi abinda zai kawo wa khatima ne eh marufi ce kawai ga littafin amma dai wannan shi ne ƙarshen littafin dangane da kawo matsaloli سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله